الرجيم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu littafin mu wadda wanda muna nan cikin kitabul buyu za mu tashi kan babi ko mas'ala ta goma sha uku ƙarƙashin wannan kitabin ma ja'a fil muzabanati wal muhaqalati abinda yazo game da muzabana da muhaqala muzabana ita ce a musanya wani abu ɗanyi bayan ya nuna da jinsinsa bushashe ta yadda an san cewa in ɗanyen ya bushe to dole zai gaza yawan busasshen kuma kaga ba a san nawa za a ƙara daga ɗanyen ya daidaita ba to dukan abin da ya zama jinsi ɗaya ne ke baya halatta a musanya shi ɗanyensa da bushashensa a awo iri guda ko da fifiko saboda dole sai an samu fifiko a musaya kuma baya halatta a samu fifiko a cikin musayar jinsi ɗaya sai matsalar riba ta shiga suna kiransa furfure da hausan muhakala kuma shine karɓar hayar gona kan za a biya biya hayar ko ladan gona daga amfanin da aka samu wani ya karɓi gonar wani akan in ya noma to zai biya shi haya ko ladan gonar daga amfanin da ya samu a ce ɗaya bisa goma ɗaya bisa biyar ɗaya bisa hudu ko ma nawa aka ce biyan hayar gona daga amfanin da aka samu shine muhakala ko kuma a yi musaya tsakanin zangarniya da tsaba kama a ce a karɓi dami a ba da kwano goma ko takwas ko bakwai ko abin da ya kama da haka duka wannan shi ma ya shiga cikin ma'anar muhaƙala to bai halatta a yi wannan حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم naha anil muzabana daga yahya ya karbo daga malik daga nafi'u daga abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana furfure wato a musanya danye da busasshe wal muzabanatu bai'u samari bitamri kailan abinda ake nufi da muzabana fassara ce daga shi ibn umar din radiyallahu anhu a musanya dabino danyi bitamri da ainihin busasshen dabino duka dai dabinon ne da dabino wannan danye ne da ruwansa amma dai ya nuna ya halatta a sayar to ba sayarwa aka yi ba musaya aka yi in ɗanyi ne da ɗanyi aka yi musaya daidai wa daida babu laifi in busasshe ne da busasshe aka yi musaya daidai wa daida babu laifi amma dai a yi musayar ɗanye da busasshe ko da awon iri ɗaya ne to shi ake nufi da mazabana saboda in ɗanyen ya bushe ya kame ai ba zai kai yawan busasshen ba kuma misali inda za a ce a ƙaddara a ƙara wani abu daga ɗanyen ta yadda zai daidaita da busasshen in yayi wannan ma ba wanda zai iya sani saboda haka aka hana shi ne ma'anar sayar da wato ɗanyen ‘ya'yan itace na dabino da busasshe sama ɗin anan dai ana nufin dabino nunanne amma wanda bai bushe ba tamar kuma wanda ya riga ya bushe kailan da ma'auni guda kama a ce wannan kwando wannan kwando wannan buhu wannan buhu baya halatta wa bai'ul karmi bi zabibi kailan haka ma musanya danyen inabi shine karam bi zabibi da busasshen inabi kailan da ma'auni iri daya eh baya halatta a wannan hadisin Bukhari da Muslim ma sun rawaito shi kamar haka to ba sai dabino ko inabi ba ko ma wani irin wani irin ayin itace in suna karbar abusasa wato bayin danyen tata a shanya shi ya bushe to jinsi ɗaya ne baya halatta a yi yau da a ce kamar inabi ne da dabino kaga daban-daban ne za a iya yi in an yi musayar nan take ka ba shi ya baka tunda ya halatta a yi musanya abinda ya zama jinsi daban-daban na ɗaya ya fi na ɗayan ko da ya ninka ko ya fi ninki in jinsin daban-daban ne to an yi shi nan take babu jinkiri babu laifi amma jinsi ɗaya wato ko bushashe da bushashe ne ya zama da titiko ko ko ɗanye da busasshe duka bai halatta. Wada sani an malikin an dawo dabni al-Husaini, an abi Sufyan maulabni Ahmada, an abi Sa'idin al-Khuduri, an na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama na hanil muzabanati wal-muhakala. daga Maliki daga Dawud ibn al-Husayn daga Abu Sufyan mawla ibn Abi Ahmad ana bi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanati wal muhakala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana muzabana kuma ya hana muhakala ya hana muzabana kuma ya hana muhakala to ya fassara iyakar hadisin dai shine wal muhakala din wal muzabana to abinda ake nufi da muzabana ishtira'us samari bit tamri fi ru'usin nakh a musanya yayan dabino danyu da busasshen dabino fi ru'usin nakhal tun danyin suna kawunan dabinai ko an yanko su ma dai ko da an yanko su amma dai ba su bushe ba balle ma suna jikin bishiyar to a masanya ɗanyen da busasshe kamar da kai bayani a baya wal muhaqalatu kira'ul ardi bil hinta muhaqala kuma ayhayar gona shine kasar bil hinta da alkama za a noma alkama sai a ce to a ba da gonar in an yi girbi za a ba da kashi ɗaya bisa kaza a faɗi wani mai ƙidari da za a bayar to shi ne ko sun ce ko da ma ba a gonar za a samu ba daga wani amfanin ne na daban ba za a yi ba wasu kuma suka taƙaita shi akan cewa in a iya abin da aka samu a gonan ne aka ce za a baya domin in daga na waje ne sai da a ce za a bada kaza kawai amma wanda za a samu a gonar shine za a yi cewa to da abin da aka samu za a kasa kashi kaza sai a baka kashi daya balle ma an nuna wani gefe an ce daga nan zuwa nan to shine abin da aka samu ladanka kai mai gona kai mai ƙasa to wannan bai halatta kamar yadda ya zo a hadisin rafi ibn hadij hanin haka ɗin domin tana yi wa abinda wato aka nuna ɗin cewa shi ne ladan duk gaba ɗaya ma ya zama yi komai ba ko ya zama shi ya fi kyau shi mai gona sai da na sani saboda haka sai dai a biya da kuɗi kawai Allah ya bada nasara shi kenan amma an samu akasi wanda ya karbi haya sai rungumi kaddara ya haƙuri amma dai a ce a bada ladan gona wato ladan hayar gona daga wani ɓangare na amfanin to wannan bai halatta wasu ma suna ganin ko da daga wani amfanin gonan ne ba daga wanda aka samu a gonar ba abinda da babu sabani a kai shi ne a karɓi hayar a biya da kuɗi ko wani kaya daban da ba abinci ba balantana ma ya zama amfanin da gonar ta fitar a walmuhaƙalatu kira'ul ardi bil hindamnu wasara ku to wannan hadisi shi ma bukari da muslim sarwaito shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمهاقلة والمهاقلة daga maliki daga ibn shahab daga sayyid musayyab wannan hadisin mursali ne saboda sayyid ibn musayyab tabi'i ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na anil bazaban wal muhaqala yayi hani daga farfore kuma yayi hani daga muhaqala karbar hayar gona a bisa wato amfaninta ya zama ladan gona wal muzabanatu ishtira'u samari bitamr muzabanar ita ce wato musanya da musanya ɗanyen dabino bayan ya nuna da yanin busashe wanda bayan nuna tasa masu da ya bushe ya kame game da kai bayani a baya wal muhaqalatu ishtira'uz zar'i bil hinda muhaqala kuma ita ce musayar ko fansar shuka wato ma'ana abinda ma ba ko dai ba a girbe ba a girbe ba ko kuma ba a casa ba bilhinda da alkama kamar da na yi misali a ce dami da kuma tsaba wani an casa ko wani an zazzaba a ce ai galibi yawanci wannan shinkafar in an zazzaba an gyara wato mai kwanso ƙarshen shera tana yin kwano kaza saboda haka ɗauki shan sherar buhu guda ka ba da anin kwano kaza e to wannan bai halatta saboda akwai yiwuwar ai a samu fifiko wa baya halatta a yi fifiko a jinsi guda saboda ka shi ma yana daga ciki kamar a ce damin hatsi na dawa ko gero shi ma dai ba su suka shi ba amma ya hasashen cewa zai kai kwano goma ko mai kama da haka sai ba da tsabar a magina mutum damin to wannan bai halatta a irin wani abubuwa duka ba a la'akari da cewa kowa ya yarda ya gamsu yawa wasu sai ga ta ai shi ya yarda a a mu'amala irin wannan ko da mutum ya yarda dole sai an saurari yarda mai shari'a yawa to mai shari'a bai amince ba ba haka ba sai a ce ribar makanta ake karɓar kuɗi a mai da kuɗi a ƙara a yi wato galibi ko kuma ba a yi sai da yardar kowa ma'ana shi mai karɓa ba tilasta shi ake yi ba kamar mai bayarwa kuma mutum cewa zai ai shi dai kawai bukatarsa ta biya ɗan abin da zai ƙara shi ba komai ba ne amma wato mai shari'a ya ce komai ne hadda komai ma yawa abu ne ba na wasa ba saboda haka ita shari'a wato ita ake bi ko da mutum ya yarda ko ya amince ko ya ce ba komai to akwai koman dai mai shari'a bai amince ba ya ce wastikra'ul annabin hinda sannan da kuma karɓar hayar ƙasa da alkama akan alkama wato amfanin gona kage a wannan riwayar wato an fassara muhaqala da fassara biyu ko yawa an fassara muhaqala da fassara biyu yawa a musanya wato abinda ba a sussuka shi ba abinda ba a casa shi ba na amfanin gona da wanda yake an casa yawa ko sannan kuma a karbi hayar gona akan za a biya ladan gonar ko hayar da amfanin da aka samu to duka wannan yana cikin abin da ake kira muhaqala mai shari'a bai da wannan ba alam na shihabi ibn shihabi yace wasaltu sayyid ibn al-musayyab sai tambaye sayyid ibn musayyab ibn shihab malami imam maliki amma maliki bai riski ibn sayyid ibn al-musayyab ba na tambayi sai dan musayyab an istiqra'il ardi bi zahabi wal warid amma to na tambayi wato sai dan musayyab game da karbar hayar kasa wato gona bi zahabi wal warid da zinare da azarfa faqala sai ce la ba sa bi zalika babu laifi da wannan inda kudi yawa za a biya hayar ko a biya nan take kuma in mai gonar ya yadda cewa sai bayan an yi noman ne za a biya shi duka labasa bihi na hanyar jejeniya amma dai da kuɗi zai biya babu laifi wani amma dai a ce za a biya da amfanin gonar ko daga abin da gonar ta fitar koma daga waninsa kamar da wasu suke gani to shi ne abin da aka hana amma dai a karɓi hayar gona a biya da kuɗi kamar a karɓi hayar gida ne a biya da kuɗi babu laifi babu komai amma hayar gida ita tunda ba noma ba ne ko da amfanin gona aka ce za a biya mata kaya ne dukiya ce kuma za a biya amma za a iya karɓa a biya da wannan duk abin da yake yana da ƙima samaniya za a iya biya da shi amma dai tun da hayar gona noma za a yi to kada a ce za a biya da amfanin da anin za a samu a gonar ko kuma kwatankwacinsu amma kuɗi a biya da kuɗi wannan babu laifi ƙala malikun imamu malik ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabana manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yayi hani daga muzabana furfure wa tafsirul muzabanati fassarar muzabana din wato ƙarin bayani kan muzabana anna kulla shay'in min al-jizafi cewa duk wani abu daga abin da yake tsibe wato ake tsiba shi a juye shi ba san yawan sa ba allazi la yulamu kailu wanda ba a sanin yawan awun sa ba san kwano nawa bane ko buhu nawa bane ba aka juye tsibin da gashi nan a tsibe wala waznu ko ba san nauyin sa ba eh ba dora shi akan sikeli kafin a juye an san kilo kaza ba ne ba wala adadu ko ba wai abu ne da ake kirgawa a san yawansa ba ba abubuwa ne da ake kirga su ba ibti abishai'in musamman to sai aka saye shi aka fanshe shi da wani abu ambatacce min alkaili na daga au awil wazni ko nauyi nauyin sikeli awil adadi ko kuma adadi wannan tsibi ne ba a san kansa ba ba a san yawansa ba sannan ko ko ba a san nauyinsa ba ko ba a san adadinsa ba in ma za a iya kirga shi duk ba a san wannan to sai aka musanya shi ko da busashe da busashe ne ko danye da danyen yawa to sai aka musanya shi da wani sananne wanda an san yawansa wajen ainihin yawa ainihin abin nan adadinsa ko nauyinsa misali ko ƙirgensa an san wannan to wannan shi ma ya zama mazabana ta shiga eh mazabana ta shiga kenan an yi wani da saboda ai ba yadda za a yi inda za a auna wannan tsibin kuma a samu yanda nauyinsa ko adadinsa yake wato ya zo daidai da wannan da aka bayar a madadin nasa dole sai an samu saɓani dole sai an yi saɓani idan aka juye misali buhu goma misali amma dai shi wanda ya juye ɗin wato shi wanda zai saya wanda zai masanya ɗin bai san menene aka juye ba sai aka zo aka ce a ba da buhu goma sha ɗaya ko sha biyu kaga ba zai iya sanin wannan ɗin ya fi wancan in bambancin bai yawa ba wannan yana juye wannan kuma yana ɗinke ba zai san bambanci ba amma da za a auna za a san bambanci saboda haka ba da za a iya daidaita ko kuma ya zama wannan tsibin ba a san kawai ana ana ana sussukawa ne ko ana tasawa ana zubawa wannan ma haka ba a san yawan kowanne ba to duka dai dole in an kirga ma'ana inda za a tantance sai an samu bambanci kuma abu ne wanda yake jinsi guda kaga sai an samu fifiko kuma bai halatta a samu fifiko a jinsi ɗaya ba riba sai ta shiga shi yasa yace ana kulla shay'in min aljizab duk wani abu wanda aka tsaba shi aka yi shi tsibi alladhi la yalamu kailu wanda ba a san yawan awun sa ba kwano nawa misali sa'i na muddu nawa wala waznu ba a san kuma nauyin sa ba ƙiraɗi nawa ne misali kilo nawa ne wala adadu kuma ba a san adadinsa ba abinda za a ƙirga ne ibti abishayin sai aka musanya shi da wani abu musamman ambatacce wanda shi an san awon mudu nawa ne ko kilo nawa ne misali ko ƙwaya kaza ne sananne min alkalin awil wazin awil adad sananne daga aunawar hannu ko aunawar sikeli ko kirgawa kaga kenan an yi musayar majhuli da ma'alumi ko amma kuma jinsi ɗaya ne wanda dole sai an samu fifiko bi ɗabi'atul hal to wannan shine furfure ya shiga abinda ake kira mazaban dole haƙƙin wani zai shiga ainihin hannun wani ta wannan to ko da sun ce sun amince mai shari'a bai amince a yi mu'amalar haka ba a yi musayar jinsi ɗaya a samu fifiko ko an san hakikanin akwai fifikon ko kuma akwai yiwuwar ya zama akwai fifikon mai shari'a ya hana yanda ba za ka ce a baka alkama kwano goma saboda tana da kyau sosai za ka ba da irin taka wacce ba ta kai wannan ɗin kyau ba sha biyu ko sha uku kaga wani an hana bayanai sun gabata ce wanda jinsi ɗaya ne shinkafa ce hatsi ko ma mene ne in dai jinsi ɗaya ne in har musanyawa za a yi to sai dai ya zama daidai wa daida a haƙura da la'akari da bambancin ko kuma a sai da mai arhar ko mara kima ɗin in ya so sai a sayi mai kimar da kuɗin da abin da ya samu shi kenan amma dai bai halatta a masanya haka to shi ma ɗin a wajen muzabana ɗin abin da ake gudun kenan dan an ce wannan sananne ne an san yawansa ko nauyinsa ko adadinsa wannan kuma ba a sani ba to dole inda za a auna wannan sai an samu bambanci sai an samu tazara to sai kawo wasu abubuwa wanda za su iya zama kamar misali ne kuma su ma za su iya shiga cikin ma'anar muzabana wa zalika misalin wannan shine ba wai iya wannan din shi bane misali ne kawai yana da suwar daban-daban amma dai asalin matsalar shine kaman a musanya danye da busasshe ko a musanya wanda ba a sani ba da wanda aka sani ko a musanya wanda ba a sani ba da wanda ba a sani ba amma dai duka jinsi ɗaya ne wanda zai ba zuwa ga fifiko a jinsi ɗaya ina fata an fahimci wannan ƙa'ida an ya ƙular rajulu lirrajuli mutum ya faɗa wa wani mutum ya ƙunu lahu ɗa'amul musabbaru wanda yake da abinci wanda aka tsaba wato subra subra da damma e, shine kaman abinda aka kira juzaf e, juzafin ko subra duka yana nufin tsibi almusabbar da shadda e, wanda aka tsiba daga subra ne wato tsibi alladhi la yulamu kailuhu wanda ba a san yawan awunsa ba kail shine awun hannu wazn kuma awun sikeli almikyal ya wato abin awu na hannu mizan kuma anin nauyin sikeli wani malami cikin malamai na baya-bayan nan ya wata risala eh almakayil wal mawazil ash-shar'iyya eh ma'aunai na wato awun hannu da kuma awu na sikeli wanda shari'a ta zo da shi kasan akwai misali a ce ƙerade akwai misali a ce sa'i akwai wasƙe akwai muddu shi ma nau'i biyu irin waɗannan su ne makayin na shari'a to akwai to mikiyal duk san daga an ce mikiyal ko a ƙur'ani abinda za a sa hannu a auna a gwada wa amma mizan to shine abinda za a ɗora sikeli a ce laba kaza ne nauyin sikeli kenan ya ce minal hinta na alkama awi tamri ko dabino amma a shi ba zaliku abin da ya kama da haka kamar hatsi masara gero dawa da sauransu minal al'ima daga ababenci auta kone da rajuli silatu minal hinta ko kuma mutum yana da kadararsa kayansa na alkama awin nawa ko kuma kwallayen dabino sukan samu kwallayen dabino su dandaka su sosai su hada da wani abu suna ba wa rakuma suna ci kuma yana taimakon su kwarai da gaske wajen samun karfi da koshi shine nawa jam'u nawati ba mutane ne ke ci ba rakuma ake dandakawa suna ci wani lokaci suna amfani da abin da ake kira albala danyen dabino da bai nuna ba ƴaƴan awal kadbi ko kuma kad nau'i ne na ɗanin ciyawa ko kuma ganye awal usfuri ko usfur nau'i ne na baba wato abinda ake rini da shi ganye ne ko tsiro ne wanda ake rini da shi usfur shine akan ce mu'asfar tufar da aka rina ta da wannan irin babar awal kursufi ko auduga al kursuf auduga kenan alqudun awil kattan ko kuma kirtani wato asali rama kenan abinda aka saka shi daga rama ko zaren rama ana yin buhun rama irin da ko kirtani to kamar haka yake awil qaz eh awil qaz ko kuma audugar alharini audugar siliki sai ake kira ƙaz wata dutsa ce suke renanta jikinta suke samu ko a cikinta suke samu wannan audugar sai ake kira ƙaz amma shi ba zaliku abin da ya kama da haka mina silai na daga kadarori la ilama kailu shi min zalika wanda ba a san yawan wato auna kowane daga cikinsu ba kuma mene wala waznuhu ba a san nauyinsa ba wala adadu ba a san yawan kirginsa ba to mutum yana da shi faya ƙolin rajulu da rabbi tilka sil'a to sai wani ya faɗa wa mai wannan kayan ko mai ne ma kele sil'a ta ka hazi auna ya sa hannunka ka auna kadaran nan taka auna shinkafan nan taka auna geron nan naka auna masarar nan taka auna dabino nan naka kil fil amr ne na kailu kala kilo kailan kil uwa aw murman ya kilo ha ko kuma umarci wani ya auna ma da hannunsa aw zulmin zalika ma yuzan ko kuma ka auna da sikeli daga irin wannan kayan abinda ake aunawa aw udda min zalika ma kana yu'addu ko kuma ka kirga abinda ake kirgawa kaman kwallayen kwakwa dabino wannan kankana misali kamar kabewa da ire-iren wayannan yawanci ana cinikin su ne da kirge ka kirga ma kano ya addu abinda ake kirgawa fama na kasa an kaili kaza wa kaza sa'an abin da ya gaza awun kaza da kaza na sa'i li tasmiyatin yusammiha akan wani adadi da zai kirga ambata awaz ne kaza wa kaza ridlan ko kuma nauyin abu kaza da kaza na ridili aw adadi kaza wa kaza ko kuma kidayar kaza da kaza fama na kasa min zalika fa alayya gurmu laka in ya gaza wannan to ne zan biya ka in cika maka hatta ofiyaka tilka tasmiyata har sai na cika maka yawa wannan abu da na ambata wai auna hatsin nan naka auna shinkafan nan taka auna dabino nan naka yawa idan ya kai kwano ɗari ko ya kai kilo hamsin shi kenan yawa in kuma ya gaza ni zan cika maka in kuma ya haura to ni zan ɗauka ni zan ɗauka idan ya zama ɗari daidai shi kenan sabar ma kayanka idan kuma ya gaza ya zama tafa'in to ni zan nemo kwano goma sai in ba in cika maka a haka kawai a karin banza in kuma ya zama ɗari da goma ko ɗari da ashirin to za ka ɗauke ɗari yawa ni kuma in ɗauki goma ko ashirin ɗin kaga ta take to ya ce shi ma ya shiga cikin wato mazabana a wannan ya mafi ƙarfin mazabana wannan ta ta ce fama za da alatirka tasmiya yawa abinda kuma ya karu akan wannan adadi da na ambata fa huwa linawa ne admanu ma na kasa min zalika ala an yakuna lima zada zan dauki nauyin biyan abinda ya gaza daga adadin da na fada amma fa a bisa sharadin ne kuma in ya karu kuma to nawa ne kayanka ne kurin kaga ya zo ya ya shiga ma da tata akai a ce a in saya za ka yi shi kenan ka zo da kudi auna maka mu tambaya nawa ne kudin kaya na ko kuma mai ciniki ka saya amma magana ka tarar da kaya na ka shigo min da wani sakarci wai a gwada in ya kai kaza in bai yi ba wato mana ka ambata wani adadi in bai kai ba za ka cika min in kuma ya wuce to ni zan abin nan ɗauki iya abin da ka ambata sauran nawa ne wannan bacin har yaushe to wannan ma furfure ne bai halatta ba ya ce falaisa zalika bai'an maliki ya ce wannan ba ciniki ba ne walakin na hulmu haɗaratu wannan kasada ne shi ne mu haɗara kuma yi ciniki ko mu'amala ba a gina su akan kasada duk abinda babu tabbas a kansa ba a ginawa a kai ba zai yi ka ɗauki lebura mai aikin kwadago ba ka ce da shi ya je ya ma aiki nawa zan biya ka nawa za ka tsa'a kai dai kai aiki ba za ta gagara ba in ba abubuwan da al'ada ta gudana cewa mutum yana yin aiki a bashi misali mutane sun riga sun istilaye akan haka ana kwatanta kamar yankan farce haka aski da abin da ya kama da haka inda mutum ba mai karanta ba ne kowa zai kwatanta abin da ya dace kuma zai iya gamsar da wanda ya yi aiki amma da wani aiki muhimmi ya ce a kai aiki ba yau muke aiki da mutane ba wannan kaga akwai kasada saboda haka sai a tantance ya ce walgarar akwai rudi akwai rudi walƙimar akwai tata walƙimar yadda haza ma'ana tata tana shiga cikin wannan kimar e wato cata kenan mukamara kokarin rinjaye juna asalin kimar daga daga mukamara ne shine rinjayar juna ko wata da ake ce masa kamar laraba sun dauke shi ne daga wannan kalma ta rinjaye eh idan wata ya ya tsaya farkon tsayawa wasu ana kiransa hilal daren farko dare na biyu dare na uku yawa amma idan ya wuce haka ya shiga dare na hudu sai a kira shi kamar saboda haskensa yana rijayar duhu za a ga haskensa ya bayyana to daga nan ne mukamara ya ne mughalaba eh, shi kowa yana ƙoƙarin ya buwayi ɗan uwansa ya rinjaye ɗan uwansa ya ci kayansa a karin banza to shi yasa sai aka haramta wannan mu'amala ta riba a ta tata tunda ita ma tana da ma'anar riba riba ma dabara ce ta wani ya ci kayan wani da wayo eh to ko da yake shi al'amarin riba abu ne wanda ke a bayyane ta gefe guda shi mai bayarwa eh to shine zai karba mai karba shi zai ba da ribar to amma dai cin dukiyar wani ba da haƙƙi ba babu kuma jin kai ba rahma ba adalci shine asalin illar to duka kuma akwai mun san ta yadda take a zamanin jahiliya mutane sukan yi tatama har akan iyalansu da dukiyarsu gabaki daya kwarai da gaske al-imam al-bagawi a tafsirin sa ma'alimut tanzil yana fassara sutul ma'ida wato inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yace faruwar adawa da baghdha din yace ta wajen tata yace wani lokaci sai mutum yace shi ya kasa iyalansa da dukiyarsa duka a matsayin anin abin yin tata to wani sai gaba daya a cinye shi kakaf sama ta a kora gaba daya a tafi a bashi daga shi sai shi kadai ba ma dukiyar kadai ba to kaga daga nan ya kullaci waɗannan suka tafi masa da iyali da 'ya'ya ba lalle bane ya fanso abinsa a wata tatar saboda haka sai ga yana kokarin yayin fakun kashe wani ko wani abu irin wani da dai galibi shine sukan takaita ta akan dukiyar amma ko tarihin kusa ma har yanzu ma ana yi ai tata mutum a cinye shi gabaki daya har rigar jikinsa wani sai an cinye sai ya are ta wani mutanen banza to haka suke yi to saboda haka Allah ya hana wato duk mu'amaloli ne na cin kayan wani a banza dabara ta cin kayan wani a banza shi yasa irin wannan mu'amaloli na wannan zamani da ainihin yahudawa da munafukai da azzalimai masu wayan banza a ce wani kasuwanci wanda ake yin sa a iska wanda baka san me dawa kake yi ba baka san me ake yi ba a ce wai ka tura kuɗi ayi kaza da kaza da kaza duka dabaru ne kawai na banza a iyakar muhadara da garar ya kare a nan ku mutane nawa ne suka rabu da gidajensu suka rabu da kaza a yadda dai nake jin labarin ina jin gaskiya ne kuma wani ya sai da motarsa ya sa a kirifto wani ya sai da gidansa wani ya ci haka dai kuma saboda shaidanci sai su ba wasu su dinguma wa wasu sai ci kaga wani ya samu to shikenan ya zama tarkon sauran kuma kaman harkar inshora su ma kaga su karbi kudaden mutane dimbin jama'a in sun ci miliyan 100 misali to bai fi su ba wasu da suka samu matsala miliyan 10 ko 20 ba 80 din sun ci a banza duk dabaru ne na marasa tunani ba tunanin lahira a tado su tunanin duniya ne kawai la shirya da mu to duk musulunci ya haramta wannan e wal qimaru yadkhuluha li'annahu lam yashtari minhu shay'an dan bai sai komai a gurin sa ba bi shay'in akhrajahu da wani abu da ya fitar yawa ba wani abu fa kawai zuwa yayi ga masa wannan magana shi kuma da ya fi shi sai ya ce ya yarda ba wani abu ya saya a gurin sa ciniki wanda aka sani ya kawo wani abu ko ya karbi wani abu ba walakinahu damina lahu ma summiya min zalika al-kayl aw al-wazn aw al-adad kawai dai shi ya masa alkawari ne ya lamunce masa abinda aka ambata din na wannan awun ko gwaji na sikeli ko adadi na hannu ala an yakuna lahu ma zada ala zalika akan cewa yana da abin da ya karu akan wannan tunda shi yazo wahalarsa ai wannan ya bude bakin sa ma ya fadi wannan ai kaga wahala ce kenan ko ya shiga wannan kasada ai saboda ayin ta dauro abin ya gaza ai shi zai zai dauke nauyi ko eh algunu bil gurm yau ai zaka ci gajiya ne ka ci riba inda zaka dauki asara to amma shari'a bata yarda da wannan ba shari'a bata da wannan ba eh ba ciniki bane kawai wata dabara ce ta yaudara fa inna qasati sil'a yawa yace idan kayan ya gaza min tilka tasmiya daga wani abin da ya ambata akhadha min mali sahibihi eh to sai shi mai kaya ya karba daga dukiyar dan uwansa ma na kasa abinda ya tauye din bi gaida samanin ba tare da wani kudi ba wala hibatin dayibatin bi hanafsu ko na tsallake ni kuma ba tare da wani wata kyauta ba wanda ransa ya dade da yin hakan ba wa haza shibihul kimar wannan yayi kama da anin chata chatan neman wa ma kana mislaha mislu haza min al ashiya'i wa zalika yadkhulu to duk abin da ya kama da irin wannan abubuwan to wannan lamari na kasada ko tata yana shigarsa wato ma'ana duk abin da aka duba a kiyasance yana da ma'ana irin wannan a ce a duba kayanka yau kamar da suka yi misali idan ya ko cewa ya misali kayan nan naka an saka dabban nan taka ko kayan nan naka an saka shi a kasuwa amma ni na yi masa kuɗi kaza kawai zai kai dubu ɗari a iyayen da na kwatanta in ma bai kai haka ba har kasuwa ta ƙure ne zan cika maka amma kuma idan ya ɗora akan dubu ɗarin ce taka abinda wato ya ƙaru Allah ya bani na wani da Allah bai baka ba sai dai ka ɓata ko kuma kawai ka dai ci abinda bai halatta ba to irin abu irin wannan wanda ke da kasada a ciki ko mutum ya zo ya ci dukiyar wani kawai a karin banza bai motsa ba shi a tsari na musulunci asalan kowa ana so ne ya ci da guminsa ma'ana ma'ana mutum ya motsa ya amfani yawa ya amfanar da wani yawa sakamakon motsin da zai yi na gaskiya to ya samu wani abu sai ya tura ma wani ma shi ma ya motsa ya amfanar to haka amma wani haka kawai ya zo ya shigar da ainihin kansa ya kotsar da kansa don ya ci wani abu a karin banza haka ya ci da gumin wasu bai halatta ba shi yasa hadisi ya hana masu sai da kamar dillalai ko diloli za a ce ya sayi kaya a nan ya saye shi a nan misali ya yi sarin kaya buhunhuna da yawa misali tun ma bai ɗauka ya tafi da shi shagonsa ba ko gurin da yake sana'a shi sai wani ya zo a gurin shi kawai iya an ƙulla ciniki ne ko ya biya ma la'alla ko bai biya ba wani kuma sai ya zo yana son kayan to mai shari'a ya hana a ce ya sayar ma wani kayan a nan gurin sai ya ɗau kayan ya yi gaba da shi sai ya kai shi shi ma gurinsa sai biya wannan amma bai biya shi ba dai ta sun yarjejeni ya san da zai biya shi wannan ba matsala amma dai shi kada ya sayar da kayan ga wani kuma mutum na biyu ta yadda shi ma na biyu lalayin ana neman kayan wani na uku zai zo kayan bai bar inda yake wurin mutumin na asali ba har sai ya tantanza kuma kowanne ɗorawa ake ka ƙarshe za a tsananta abin ne wahalar ta ɗoru akan mai saye daga ƙarshe wani lokaci masa ga ana yin wato wato wani ce yana ciki wani yana ci kayan a irin wannan sai ga ba ma kuɗin ma a wurin mutane kawai baki kawai lafazi ne kawai a ina ciki to amma ƙarshe mutumin na ƙarshen shi ke da kuɗin saboda haka in ya kawo kuɗinsa sai a ciccire wa mutane saboda sun kutso kansu to duk wannan shari'a ba ta yarda da shi ba a shari'a eh na yawa eh to wannan bai halatta ba sukan yi a dabbobi ko sukan eh sukan a komai ma suna yi to aklu amwalin nas ne bil batil shine misalin aklu amwalin nas bil batil wani bai da jarin ko dubu goma misali amma zai zo ya shiga cikin cinikin saniya ta dubban ɗaruruwa kawai saboda ya iya zance to duk irin waɗannan abubuwan ba su halatta ba shari'a cin dukiyoyin mutane ne ba bisa ainihin cancanta ba ba bisa haƙƙi ba kuma wannan ɗin yana iya jawo hauhawar farashin abubuwa da tsananinsu yawa da kashe zukatan mutane da yin wayo da hila yawa madadin mutum ya amfana ya motsa kafin wani abu ya zo masa shi ma da kansa ya ji wani karfin zuciya amma baka motsa komai ba haka sai ka ji su suna cewa kamar dillalai zalunci da suke wani zai ce da bola da kawai yake zuwa kasuwa amma sai ya koma da dubbai da yawa gida kuma yana zuciya da haka duk kuma kayan wahala ne kayan wahala ne haramun Allah sauka tun da abin ne zalunci abin da ke na zalunci akwai hatsari a ciki sosai rayuwa ce mara albarka kuma rikicin akiba mutum ya kama hanya ta gaskiya sai rayuwa mai kyau duniya har lahira kala malikun maliki ya ce wa min zalika aidan yana daga cikin wannan har ila yau an ya ƙolar rajululin rajuli lahu saur mutum ya faɗa wani mutum wani ya faɗa ma wani wanda ke da wata tufa ya ga wani yana da rol ɗin wani yadi haka misali yana da tufa babba haka adamanu laka min saubika haza kaza wa kaza ziharata qalansu watin wai na maka alkawari a wannan tufar taka eh wato ai kaza da kaza na yankin hula kama a ce ana yanka yadin ai abinda za a saka ai abin nan hula za a ɗinka hula ko kuma dai a ɗinka haka ɗinkin masu allura ko ɗinkin keke ai kaga za a yanka haka gwargwadon shaf ɗin abin da ya dace a yi hula to wannan tufar taka na yi mata na kwatanta mata cewa za a yanke wato yanke na hula kaza kaza kaza adadi da zai ambata qadru kullu qalansu qadru kulli ziharatin kaza wa kaza gurgudan wato yankin na hular kowace kamar fadin kaza inci kaza ko tsawo da fadi kaza da shi ya samme kan wani abu zai ambata zihara akwai bidana akwai zihara abinda duk yake na waje a tufa ko hula ko na abu abinda yake na waje shine zihara bidana kuma shine abinda yake abinda ake kara mikawa ta ciki to sai ga masa wannan tufar taka wato na kaddara mata na kaddara mata za a samu yanke kaza yawa na hula mai girman kaza adadi kaza ya faɗi wani abu da zai ambata fama da ƙasamin zalika abin da ya gaza daga tufarta ka fa'ala ya gurmu to ni zan cika maka kamar wancan sai na nemi wani wani yadin ko wani sakin in kawo sai an cika wannan adadin yawa in bai kai yankin da na ambata ba in nace za a yi aya goma yawa to in bai kai ba zan nemo cikon hatta uwa kofi ya kahu har sai na cika maka shi ba ma za da abin da kuma ya karu kuma na ce goma ne sai aka samu goma sha biyu ko sha uku to sai ka ɗauki goman ka ka bar min uku na ko biyu na au an ya kula rajuli lirrajuli ko ko mutum ya ce ma wani admanu laka min siyabika hadhihi kaza wa kaza qamisan wa'annan tufafin naka wa'annan yadukan naka yadunan naka na maka alkawari eh riga kaza da kaza zar'u kulli qamisin kaza wa kaza kowace riga za ta kai tsawon kaza da kaza fama na kasa min zalika fa alayya gurmu to in aka din dinka wa'annan tufafin naka yadukan yadunan naka idan wato yawan rigunan da aka samu a bisa wannan abin da aka fasanta ko sifanta in yawansu bai kai ba falaye gurmuto ni ne wato na ɗauki alkawarin zan nemo wani yadin irinsa a ɗinka maka riguna irin waɗannan sai an cika ma adadin yawa ba ma za da ala zalika falito amma idan ya ragu bayan da aka yi rigunan da muka ambata sai ga raguwar yadi to na wani awa ya kula rajulu lirajuli lahul julud ko kuma mutum ya faɗa ma wani wanda yake da fatu fata min juludil bakari aw al-ibli daga fatan shanu ko raquma ko ka dau juludaka hadhihi ni'alan zan yayyanka fatun nan naka in yi su fasalin takalma ala imamin yurihi iyahu a bisa wani fasali wani yanki na wato shaf ɗin da za a yi takalmin shi ne imamin a bisa tsari yawa da zai nuna masa iya wai nuna masa shi ba ma na ƙasa min mi'ati zaujin abinda ya gaza daga ƙafa ɗari ta takalmin zauji dama da hagu yawa ƙafa guda dai yawa to abinda ya gaza guda ɗari in ba su kai ƙafa ɗari ba fa'ala ya gurmutoni ne zan nemo fata irin ta kuma a yanka sai an cika maka yiwuwa tunda ni na ɗauka ba ma za da amma kuma idan wato fatun sun yawa ma'ana abin da aka yanka ya fi ya wuce wawani to wannan nawa ne bi ma da mintu laka saboda alƙawarin da ɗauka maka to duka dai ai kama da wancan na farkon ne wani ma shi biyu zalika an ya ƙolar rajulun lirrajuli inda hu habbul ba'an yana daga abin da ya kama da haka wani ya faɗa wa wani wanda yake da ƙwayar ko tsabar alban alban wata bishiya ce mai dogayen ganye da farar huda ba mu da su a nan su ma dai ana nan daga su a samu mai man girki amma dai ba mu da shi a nan da fulatanci muna cewa da shi an da ke haka da ake fassarawa bai da wani amfani ma faɗarsa a nan wato yana da wannan tsabar ‘ya'yan abin nan tsabata ɗan wa'annan ‘ya'yan wannan itace ya ce a asuru habbaka haza zan nan naga wato zan matsi tsaban nan taka kama a ce riɗi ko gyaɗa ko wani abu mai kama da haka dai abin da yake da mai kamar zaitun fama na kasamin kaza wa kaza ri'ilin abin da ya gaza a riɗili kaza a riɗili wani irin kofi ne da suke awo da shi to idan wato man da aka samu da na matse wannan tsabar maimai in na matse in babu wato abin da ya gaza riɗili kaza kamar ce kwalba kaza to abin da ya gaza kwalba da na ambata kwalabe da na ambata fa'alayya an wadiya kawo to na yi alkawarin zan baka zan nemo man irinsa in cika mu wa ma za ta fawali abinda ya karu kuma na wani fa za kullu wa ma ashbahu min al-ashya'i wannan dukansa da duk abinda ya kaman kama da shi daga abubuwa aw dara abu ko ya kamance teniya da shi eh shabaha ashbaha da dara a duka ma'anar su ɗaya ne kaman daha daha da hababba mudara'a ko mudahat duka ma'anar su ɗaya ne da mushabaha sai dai kawai tun da ibaran ta da bambanta to yana da kyau to min almazabana to yana daga cikin furfure allati la tasluhu wa la tajuz wanda bai inganta ko bai halatta wa kadhalika aidan idza qala idza qala ar-rajulu lir-rajuli lahu al-khabatu aw an-nawa idan wani ya faɗa ma wani lahu al-khabat wanda yake da ganye ganyen da ke zubowa na bishiya ko ake kado shi shine khabat ganyen bishiyoyin wanda akan tara kamar a ce misali magariya ta kaɗe ko an kaɗo ta ta bushe kaga awaki suna cin ganyen to wannan ganyen shine habas akwai wanda sukan kaɗo shi idan ya fara alaman bushe abin da bushewa ka an kaɗo sai faɗo habas asalin habdo daga habdo bugu awin nawa ko kuma kwallayen dabino awal kursufu ko auduga awal kattan ko rama awal kadabu ko ciyawar kadabu ko ce ganyen kadabu nau'i ne na tsirrai awal usfur ko kuma usfur baba wacce ake rini da ita to duka dai irin wannan kamar da faɗe su a baya ko ma me ba waɗannan ɗin ba abta'u minka hadha al-khabada bi kaza wa kaza sa'an eh zan musanyi wannan ganyen da ka tara da sa'i kaza da kaza min khabadin yuhbadu misla khabadi daga wato wani ganyen da za a taro shi ko a kado shi kamar irin wannan kadawar aw hazan nawa ko kuma daga wata wasu kwallayen dabino irin wannan duk kaza wa kaza sa'an da sa'i kaza da kaza min nawa misli daga wasu kwallayen dabino irinsa wafil usfur wal kursuf wal kattan haka usfur din da ake rine da shi haka auduka haka kirtani haka alqalb haka wannan ganyen misra zalika kwatankwacin wannan yace masa wato na musanyi wannan eh shi wannan din ba auna ba ba a gwada ba kawai ya ganshi sai yace to nayi masa anan kimar yawan kaza eh saboda haka ka bani shi akan abin nan kwando kaza ne yawa ko ƙwarya kaza ne misali zan nema maka wannan adadin daga wani makamancinsa a kaga wannan ya ba a san yawansa ba shi kuma wancan ya ambaci wani adadi sananne da zai bashi saboda haka kaga muzabana ta shigo in aka fahimci yadda aka fassara ta a baya abu iri ɗaya ne amma kuma aka musanya wannan sananne wannan ko ba a san shi ba kaga akwai fifiko wato muzabana ta shiga duk dai abin da ya zama a jinsi ɗaya ne an san yawan wannan amma ba a san yawan wancan ba ko kuma duk ba a san yawan su ba ko kuma an san yawan wannan da wannan amma kuma wani ya fi wani kamar ɗanye da busasshe duka muzabana ta shiga domin duka a kaucewa a musayar jinsi guda da jinsinsa wato wani jinsi da irinsa ta yadda fifiko zai shiga sai zama riba ta shiga shi ne da abin da aka yi ta abin misalai da yawa a kansa kada a musanya ɗanye da busasshe a jinsi guda dole za a samu bambanci kada a musanya abin da ba a sani ba da wanda aka sani ko wanda ba a sani ba da wanda ba a sani ba dole fifiko zai shiga kada a musanya wanda aka sani da wanda aka sani da fifiko wanda wannan kuma dama kai tsaye ne eh duka bai halatta ba amma ya halatta abinda aka san shi yawansa eh da wanda aka san yawansa in sun zo daidai yawa ko da suna bambanci wajen sifar su kyau da nagarta in an amince wa juna in daidai wa daida kowa ya san yawan nasa ko ba wani busasshe ba wani danyi kuma jinsi ɗaya wannan babu laifi babu laifi a yawan amma jinsi daban-daban ne to babu ne fi IPT ko koda an san wannan ya fi wancan ko ana kaddara wannan zai fi wancan tunda babu laifi a jinsi daban-daban a yi musaya a samu fifiko matukar an gina abin a bisa sani kuma an yi shi nan take wannan shi ne dai a dunkule abin da ake nufi wallahu alam za mu tsaya nan amin Allah samu dace amin